الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 28 ga watan shida shekara ta 1443 hijiriya wanda shi ne dace da 31 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya muna darasi na biyu a cikin tafsirin suratul shu'ara za mu tashi farkon kisar annabi musa alaihi salatu wassalam aya ta goma kenan a cikin sura din allahumma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى
shine Musa dan gidan Imran salawatullahi wa salamu alaihi Allah ya kira annabi Musa ya gana da shi a turil aiman yayin da ya kira shi ya yi magana da shi ya gana da shi ya aiko shi ya kuma zaɓe shi ya ce da shi ya tafi wajen fir'auna da shi da mutanensa wa izna da rabbuka musa ani itil qaumaz zalimin a tuna yayin da ubangijinka ya kira annabi musa ya ce da shi ka tafi wajen mutane azzalimai abinda ake nufi da mutane azzalimai fir'auna da shi da mutanensa jama'a fir'auna azzalimi ne da mutanensa da suke taimaka masa shi yasa idan an zo buga misalin azzalumai a duniya in aka ce maka kai fir'auna ne to an yi fati an gama yasa ka ganin saboda bala'in zaluncin sama Allah cewa ya yi a tafi wajen azzalumai shi kansa Allah ya san fir'auna macuci ne Allah ya raba mu da zalunci kuma ya kare mu da zaluncin azzalumai ani itil qawmaz zalimin tafi wajen mutane azzalumai ya kai Musa an hada shi babban aiki idan baka gane so su ne qaum fir'auna wa ma qaum fir'auna ala yattaqun aje gurin mutanen fir'auna na'am an ce qaum fir'auna saboda ai ba za a yi aje wajen mutanen sa ba tare da shi ba shi da mutanen sa kenan su ma sun shiga layin zaluncin yan fadarsa yan gaba dai gaba dai dinsa waɗanda suke goyon bayansa akan dukkan tsiya da sharrin da ya kulla ka ce da su alayat ta kona ba za ku ji tsoron Allah ba ma'ana ku ji tsoron Allah wannan ita ce kalmar da ake gaya wa dukkan wani azzalimi cewa ya ji tsoron Allah kuma kar a ji tsoronsa a gaya masa ya ji tsoron Allah annan Musa ya ce ya ubangiji inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron in na je wajen fir'auna da mutanensa za su karyata ne shi ne an yi kazibu daman shi azzalimi ai dole ya karyata gaskiya da ba dan ya zama azzalimi ba ai da ba zai sifantu da karyata gaskiya ba da ka karkai mamakin azzalimi dan ka gaya masa gaskiya zai yadda ba lallai yadda ba ko dai ya karyata ka karara ko kuma ya ji ya ƙi aiki da shi kuma ka ga kishiyar abin da ka gaya masa yana faruwa ya ce idan suka ƙaryata ni wa ya ku sadri kirjina zai yi kunci saboda ƙaryata da suka yi duk mutumin kirki in ya faɗi abu aka ƙi a karɓi abin da ya faɗa zai ji kuncin rai da bacin rai da damuwa ya ce to ya ubangiji zan je za su karyata ni kuma zan samu kunci ga kuma rauni da ka jarrabe ni da shi na harshe na wala yantaliqu lisani harshe na bai zai sake na yi magana sosai yadda ya kamata ba saboda yana da ina shi annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce fa'arsil ila harun ina so ka aika wa ɗan'uwana harun duk da anan bai ce ɗan'uwansa ba amma ɗan'uwansa ne wa da ƙani ne tsakanin annabi musa da haruna kaga nan yana nuna mai da'awa yana buƙatar ya samu taimako yana buƙatar ya samu abokanan tafiya to kuma yana daga cikin illa illa da makiya suke yi wa masu da'awa masu kira zuwa ga hanyar Allah shine su raba tsakaninsu a sa rabuwar kai ko da ba a yi fada a zahiri ba sai a shuka wata kiyayya kaga kai ya ki haduwa to wannan yana daga cikin illa da abokanan gaba suke yi wa musulunci da musulmai musamman kuma ga masu da'awa akan iya shiga cikinsu a raba su ta harkar siyasa wancan ya liƙe wancan ko a liƙawa wancan wani a ce yana goyon bayan wani yana son wani yana promoting ideas da agendas na wani wancan kuma ya riƙe wancan to idan masu da'awar wasu tsaya suka yi karatun tanutu ba kamar yadda 'yan siyasa suke gaba da ƙiyayya da junansu to sai ka ga mai da'awa ma yana gaba yana ƙiyayya da ɗan uwansa to siyasa tana daga cikin abubuwan da ke raba kan malamai ko raba kan masu da'awa in malaman ba su nutsu ba mu abin da muke faɗa koyaushe a fahimtar mu da ni da iri na matasa masu koyarwa kuskure ne duka masu da'awa gabaɗe su haɗu wuri guda ɗaya a siyasar suna goyon bayan wani shi ɗaya saboda tsautsayi in wancan yana da ra'ayin wani ko yana goyon bayan wani wancan kuma yana goyon bayan wani shikenan daman kai malami ba kamfen za ka yi ba kawai dai ra'ayin kana goyon bayan wani ne to amma harkar malinta da karantarwa kuma to ta haɗa ku me amfanin rarrabuwar saboda ba a san waye zai ci ba mace ce mai ciki kwarai kuwa to me hikimar da za ka zo ka yi faɗa da ɗan uwanka malami don yana goyon bayan wancan jam'iyyar ko yana goyon bayan wancan mutumin kai faɗa da shi ka zama cikin layin jahilai kenan idan can bangaren da ya kama suka ci kaga alal kalli shi mai gidan da ake bin sa bai isa ya cutar da wannan aƙidar da da'awar batun da dai akwai 'yan cikinta suna tare da shi idan kuma na wancan bai ci ba na waɗancan ne ya ci to shi ma dai alal kalli dai akwai wasu wanda suke tare da shi amma idan ruwaye gari kuka tattare a wuri guda gabaki daya in suka tattare a wuri guda gabaki daya to sai aka yi rashin sa'a ba damuwa ba ta sai aka ci rashin sa'a inda aka tattare din kuma ba a ci ba ya ka gani kaga duk bita da kullun da ya shirya zai yi da rashin mutunci da rufe masallatai da kama abubuwa da dakatar da al'amura zai iya yi ita siyasa ta man ba ba wahayin mala'ika jibrilu bane daga sama ra'ayi ne fahimta ne ko baka bane bai kamata ta raba tsakaninmu ba bai kamata ta sa masu kira zuwa ga hanyar Allah su rabu ba wani yana yin can yaji ta yi Allah ba ta sa mai rabo ya samu dukan ku gaba ɗaya da wanda ya goyi baya da wanda bai goyi bayan ba za a zo a yi gwamnatin gaba ɗaya ba a san da ku ba wani wani shagalinsa ya tashi ya gayyaci wani mawaƙi mai kiɗa mai waƙa fa ya ware masa wasu miliyoyin kuɗi barkatai sai wani yaro yake cewa a yanzu wannan mutumin dama malamin addini ya kira ya wa'azi ya ce Allah ya ce annabi ya ce ya ba shi ko miliyan ɗaya na ce a ba su taɓa yi ba wallahi tallahi mawaƙi ya fi malamin addini a wajensu a wannan babin kuma in wani ya isa zo ya karyata kun ji wani malamin da aka gayyace shi ko wa'azi ko karantarwa aka ware masa miliyan ashirin ko miliyan goma amma sau nawa za ku iya irga mawaka da aka gayyace su kawai wakar minti ashirin talatin awa ɗaya za su yi nawa ake ware musu miliyan barkate ku duba yadda aka ɗauki mutane ba yaushe za ka za ka wulakanta kanka a wajen waɗannan mutanen ko ba komai a ce malami na addini mai wa'azi mai karantarwa taimakonsa taimakon musulunci ne taimakon al'ummarsa ne taimakon ɗalibansa ne don duk rashin imaninsa sai ɗalibansa sun ci wani abu amma mawaƙi ya fi su daraja a wajen waɗannan mutanen mai waƙa zai zo da 'yan mata karuwai su yi waƙa su yi ihu wallahi sai a ware mai miliyan ɗari haka ne akwai wani malamin addini da yake da wata kima an kira shi kunji kunji labari ya kamata mutane su fahimta mutane su gane shedan alhamdulillah damun shi malamin addini wa ma tsalkun alai ajra ba yana yin abu ne don a bashi kuɗi ba amma ina so ku gane nauyin masu addinin da mutanen banza a wajen waɗancan mutanen suwa suka fi nauyi suka fi kimantawa to me dalilin da wani zai zo yana da mutuncinsa ya zo yana faɗa da ɗan uwansa akan wai jam'iyya bambancin jam'iyya ko bambancin siyasa duk yan uwa ne mu kuma da waccan jam'iyyar da waccan jam'iyyar duk ba ta gidan mala'ika jibrilu ko akwai ta babu shi yasa mu abin da muke cewa duk inda mutumin kirki ya fito ya bayyana ku taimake shi a kowace jam'iyya ne kuma ba wani wanda zai zo likar da mutane ya ce wai dole sai jam'iyya kaza in ba ka ba kun tashi kuma kun zama yan demokradiyya da suke jahilci a cikin demokradiyyancin su muna faɗin wannan muna maimaita jama'a duk inda mutumin arziki yake kuka tabbatar na kwarai ne ku je ku jefa masa ko da ba a san jam'iyyar ba ku taimake ta ku kullo shine kawai zaman lafiya kar wasu su zo su wani kakanewa su ce wai sai su sai su su tara mutanen banza kuma su ce sai kun zaɓe su kun fahimci wannan sako ne mai muhimmanci in mutane suna so su zama kirki suna so mutanen kirki su zaɓe su ya rabbi amin a yi haƙuri kun sauna maganganun ba su da daɗi ba son su ake yi ba amma ni ina magana ne da matasa waɗanda future ɗin ƙasar a hannunku take daga nan zuwa shekara ashirin talatin arba'in ƙasar tana hannunku in ba ku canja tunani kuka waye ba za a yi ta ninkimar da ku ne akan wani abu wanda ke ba daidai ba ku waye kuma mu a wajenmu ko ina a shiga ta ko'ina ko'ina mutum ya ga yana da mutane yana da jama'a zai iya succeeding zai ci je ka fito da haka za mu yi ba za mu zo mu zauna a mai da mu gidadawa ba da haka muna buƙatar taimako ta ko'ina abu na biyu masu karantarwa ɗaliban ilimi masu da'awa dole suna buƙatar su yi tafiya da shugabanni jagorori 'yan siyasa masu kuɗi sarakuna attajirai manoma dole mai da'awa yana son ya yi tafiya da su saboda akwai aikin da bakin mai da'awa zai yi akwai kuma aikin da aljihu ne zai yi akwai aikin da ƙarfin mulki ne zai yi ko ba haka bane ba to shi yasa tafiyar mu kowa da kowa akwai ta a ciki ina fata ana fahimta ba a hakari ba a iyakancewa a ce sai suwa ne da suwa ne a duk wanda ya fahimci sunna ya gane to abokin tafiya ne wallahi haddan kwaya da ya fahimci sunna wallahi namu ne wallahi yana shan kwayar yana sunna tafi akan yana shan kwaya kuma baya sunna duk da wani zai ce to ya za a ya ce yana shan kwaya na sunna eh zai iya yiwa ya je saba Allah sannan kuma ya dawo ya ji cewa da yana da aqida ta me ta sunna ya fi a ce yana fada da mu ya fi a ce baya tare da mu da haka anan gurin annabi Musa ya nemi taimakon Allah ne Allah ya hada shi da dan uwansa saboda me ya karfafe shi yasa a wata ayar Allah ya ce wa akhi haruna harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma Allah ya ce mun yadda zamu taimaka maka da kai da dan uwanka kenan nan gurin annabi Musa ne ya roki ha ya roƙi a haɗa shi da ɗan uwansa shi ma ya zama annabi ka duba fa arsil ila haruna Allah ka aika wa haruna shi ma ya zama annabi wannan shi ke nuna mana mai wa'azi mai da'awa bai kamata ya zama yana da hassada akan ƴan uwansa masu karantarwa ba kai ya kamata ma ka sa a samu irinka irinka irinka su ta tattoshewa don harka ce mutum ɗaya bai isa yi ta ba ko a gari ɗaya mutum ɗaya bai isa yi ba ko a ƙauye ɗaya mutum ɗaya bai isa yi ba harkar wa'azi harkar karantarwa harkar wato wayar da kai aiki ne na mutane masu tarin yawa ka duba malam saboda ya kore mana hasada ya kore mana jin sai ne cewa ya a nemo ɗan uwana shi ma ya zama annabi mu tafi tare da shi to shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin sifar da'i salihi mai kira zuwa ga hanyar Allah na kwarai ya yi burin ya tayar da almajiransa su taimake shi a ci gaba da tafiya ya yi burin ya samu abokanan tafiya masu da'awa da za su ta yin aikin Allah tare ba wai ya ji damuwa kamar yadda wani mai kuɗi yake jin damuwa in an ji wani mai kuɗi ya taso irinsa ba ko ya ji damuwa in wani ya zo yana neman wata kujerar da shi ma yake kanta bai kamata ba da ba don haka ba da annabi Musa bai yi haka ba yi yace a turo mun dan uwana Haruna Allah ba mu ikon aiki da shi Allah tabaaraka ta'ala ya yadda dalilin annabi Musa ne yace walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun ina da wani laifi da nayi musu suna zargin na musu laifi ina jin tsoron kada su kashe ni ya kawo uzurruka da yake ganin cewa waɗannan mutane makiyansa ne wannan yana nuna ba laifi mutum ya gane su waye makiyansa kuma ka gane wani zai iya yiwa ya kashe ka ko ya sa a kashe ka sai kai taka tsantsan kar mutum ya je jefa kansa cikin halaka wala tulqu bi aidikum ila tahluka ko wa'azi ne ko karantarwa ne inda ka tabbatar baka da kariya baka da support baka da masu taimako to kai ka taka tsantsan dan wani lokacin ma za a iya gayyatar ka wani wurin dan a maka illa to akwai bukatar ka nemi masu taimako kaga shi yasa malamai za su tafi wazi suke diban yan hizba a kwarai kuwa ya za a mutum ya tafi shi shi kadai ai ba zai yi ba a tafi tare in kun ji ruguruguru su fara sai ta guri kai kuma ka gama jan ayyuka ka kara gaba Allah ai ba maganar tafiya haka ai yan agaji suna da amfani ai musamman a wannan zamani ina da zai yi ba aiwatar mun je wa'azi wani gari haka wasu tsageru irin yan bidiyoyin nan da gasu gasu nan ne kananan yan bidiyo a cikin ƙauye ma wai mun zo wai wai wai wai ba ra'ayi wa'azi nace ba ra'ayi ba nace ina mutanen garin ba ku gayyace mu ba ku gyara wuri za mu yi wa'azi kawai aka tara wasu yara kanana yan iska wai suka zo suna kaɗe kaɗe suna waƙewa suna ihu suna kaza wani yana muna magana yana ƙarya ne da a zaune nake sai na tashi na miƙe Allah wallahi ai dan ya gani a lafiyayya nake tukuna ba wai wai wani wadda yunwa ta buge shi bane ba Allah wallahi tashi ne na miƙe na tsaya nace yan agaji ku gyara fili ku ba da tsaro karatu za a yi shi kawai abin da nake so a mun controlling wuri wanda suka zo za su saurari wa'azi za musu wa'azi waɗancan kuma dama muna da yan abin nan masu gyara al'amura ko kuma ku je ku san ya za ku yi ba na son jin wannan hayaniyar da surutun ai kware kuwa ai tuntuni sai dai kaga mutum a nage sama yana wallahi kaza kaza kaza ka zo ka tsaya kananan yan iska su hana kafa dan Allah ya ce annabi ya ce kana da yanci kana da dama a ina muka yi karatu lafiya can zuwa minti talatin arba'in ka ji guri ya ɗau sai malam muka yi karatu muka yi wa'azi aka yi fatawai aka kaza mun zo za mu fita wajen gari aka zo ɗanyo ne kaza na ce in kun isa ku biyo mu Allah muka yi waya wa motar 'yan sanda muka ce ku zo ku raka mu kuma mu tafi eh mana ku biyo mu duk wanda yake tsagera mara hankali ya zo ya biyo mu ya gani ya tsare mu a hanya ya ce ba za mu wuce ba sai mu maka irin taburutai a buɗe hanya a wuce Allah ya gyara mana bai kamata a bar mutumin banza ya hana aikin Allah ba in dai ana da dama in ka ga an haƙura to bayan da za a yi sai a haƙuri amma in dai kana da dama to ya kamata ka yi amfani da damarka saƙon Allah ne kake ɗauke da shi ba saƙon kowa ba baka zagi kowa ba baka ci mutuncin kowa ba baka je gidan kowa ba haka kawai don renin hankali wani ya zo ce wai ba za ka yi wa'azi ba haka kawai ba da doka ba ba da oda ba akan me zan yi wa'azi na kuma zan gyara hanya zan yi wa'azi kwarai da gaske Allah ya kare mu da haka masu wa'azi masu da'awa sai ku rinka neman abokanan tafiya da za su taimaka eh kware ku kuma a samu samari matasa waɗanda su kuma za su zama sojojin musulunci saboda abin da yasa nake wannan bayani akwai matsiyatan da su kuma suna nan suna zaune so suke sana yuriduna an yusfu nurallahi bi afwahihim suna so su toci hasken Allah sai ka jana da ai ustazai ne matsorata ne da an je an daga kokara za a baza su da ne da ne har ma wai a sifanta ko wai matsorata ne wai da an je an daga kokara za a baza ku a'a in ka daga kokara ni ma zan daga tawa yawwa sai ai sanda sanda kenan wasu sun zo za su bude masallaci a wani wuri sun je duk sun bi hanyar da za su bi ta gwamnati DPO sun gayyace shi an sanar da hakimi masarauta duk an ba da dama duk za a zuwa buɗe masallaci kawai wasu tsirarin yara kawai wasu suka zugo su su kuma masu zuga sun suna can da wurin wannan su da sharbunan su suna can suna suka tura su suka ce wai kar ku bari a buɗe masallacin nan da juma'a an je sai sai sana a buɗe na ce to ai ba haka ake ba ai kuma irin wancan samarin da aka nemo suke hana su ma ku za ku nema irin su ai ko ba haka bane sai ku tanadi ku shirya irin waɗancan masu ƙarfi irin nasu ko suka fi su sai su zo sai su tsare hanya sai su ce liman hau mun bari kai hudu barka mu ga wanda zai tsallako sahu hakan aka yi da suka kimtsa malam tun da asuba suka ga samari sun zo sun tsaya yan sanda ma suka zo suka ce a gaishe ku matasa suka ce ku polis ku koma gefe shi tsagera ya fi gane karatun ɗan uwansa tsagera lafiya lau aka yi sallar juma'a aka gama liman ya kare inna alhamdulillah har ya kawo allahumma hadina fi man hadaita yayi addu'a ya ce Allah ya bada lafiya da zaman lafiya har yanzu ana zaman lafiya ana sallar juma'a wannan wurin to akwai mutanen banza da suna zaune kullum ba sa so su ga addini ya ci gaba ko sunna ta ci gaba to bai kamata mu zuba ido mu kyale su mu ce wai wai wai mu yakuri mu yakuri a za mu yi iya kokarin mu sai dai abu ya fi karfin mu Allah sa kun gane wannan karatun eh akwai damuwa ce shi yasa ne fitar da wannan bayanin saboda a gane Allah ganar da mu wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun a can gurin kuma ya dada cewa kala rabbi shirah li sadri ko ko anan ne yawa rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya roki Allah Allah ka bude min kirjina akan wannan babban aiki da ka dora mu ka sauƙaƙa min al'amari na sannan harshen nan nawa ka warware min shi kullin da yake kan harshe na ka warware min shi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mutane su gane bayani na Allah ya karba addu'arsa yace kad uti ta su'laka ya Musa hakika an karbi duk tambayoyi da roko da kai ya kai Musa tafi ka je ka me yasa yace inni akhafu an walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun ina da wani laifi a gare su ina jin tsoron za su kashe ni menene laifin ya taba kashe wani bakibde wani bakibde mutanen su kenan wanda wannan shine sababin da yasa annabi Musa ya fita daga garin Misra abin da ya faru wani mutum ne mabiyin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je daji ya yiwo itace ya shigo da shi cikin gari ko ya sayar ko ya kai wa iyalinsa sai shi wannan bakin ɗaya mabiyin fir'auna da mutanen fir'auna ya kama wannan musulmi na lokacin annabi Musa ya rike shi ya kwace itacensa ya wulakanta shi ya ce an kwace itacen kuma ka ɗora shi a gadon bayan ka sai ka kai mun shi gidana kaga zalunci ko karshe sa Allah ce ani itil qawmi zalimin suna cikin wannan jayayya mutumin yace masa a yanzu kai ka kwace min itace na ka ci mutunci na kuma ka dora min itacen na a gadan bayana ka ce sai da kai maka shi gida saboda kawai ni musulmi ne ana cikin wannan jayayya sai ga annabi Musa ya zo wucewa kawai mutumin nan ya ga annabi Musa sai ce ya Musa ka taimaka mu annabi Musa ce me ya faru sai ce kaji kaji abin da ya faru ya zo ya ce kai yaya aka yi haka ka kwace mai itacensa ka zalunce shi kuma ka ce sai ya kai maka gida kawai sai wa annabi Musa rashin kunya shi wannan mutumin ko ya zage shi ne ko ya me sai annabi ya ce Musa ce to sai ya dunkule hannunsa haka ya samu kan makwarfadarsa ya gasa masa rankwashi gik guda haka kawai kawai wannan mutumin sai ya mutu to ashe mai rauni ne ashe garama zalimi ne rankwashi ya kashe shi shine fa wa kazahu musa fa qada alai malam ko zaka dan koma mana mu dan shaki sannan kasan cikin kasas ne ina jin wanda arama mai da mu farkon kisar ka zuba mana muji annabi musa ya gasa masa rankwashi ka iya rike a hannun Allah ka iya bude wurin ya rankwashe shi ana rankwashin mutumin ya tsuguna kawai sai ya mutu tab annan Musa ya ce to Allah kiyaye yace wannan aikin shedan ne kuma lalle shedan wato makiyi ne abokin gaba ne to wannan wannan kashe wannan mutumin da ya yi ba da niyya ba amma ya yi ƙoƙarin ya zalunci mutuminsa ne yasa su mutanen fir'auna suka ƙullaci annabi musa suke faɗa da shi kuma suke neman su cutar da shi kuma in suka ce in sun kama shi shi ma sai sun kashe shi wannan katalul khata ne kisa ne na kuskure ai bai yi niyyar ya kashe shi ba ai rashin kunya ya masa to su annabawa su kuma kasan ana tara musu karfi ne na mutane ba karfin mutum ɗaya bane da shi in annabi ɗaya gwabce ka haka to ya maka gwabzar mutum biyu ne ko mutum kaza ninka musu ake karfin su daban ne da haka annabi Musa ya yi zuciya ya gasa masa rankwaci mutumin sai kama hanya ya yi tafiyarsa ya tafi lahira to shine ma'anar inni akhafu wato walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun imam ibn kasir bi sababi yace bi sababi wato qatl dhalika alqibti alladhi kana sababu khurujihi min bilad misr wanda da ya kashe wannan a misra akai wannan abu da ya kashe wannan bakin ɗe dole sai da ya fita ya bar garin saboda shawara da aka bashi yanzu alaran ma zai karanta mana aka ce kai ya musa mun faji labarin mutanen nan suna maka kulle kulle suna neman ka saboda wancan mutum da kashe kai ma fa za a kashe ka to ka san fa ina za ka yi ana ma menene farkon kisan ne wa dakal wa dakal madinata ko wala ma madinata ala hin ghaflatin min ahliha to فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه haka فاستغاثه الذي من شيعته
الله أكبر قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين to wannan shine kulasar abin da na gaya muku anan Musa ne ya shiga garin Masar ya tarar da mutane ya katilani suna fada hada min shi'atihi wa hada min adowi wannan yana cikin jama'arsa wannan kuma yana cikin makiyansa wannan min aduhi shine bakibbe din wanda yake bangaren sifir auna da mutanensa a'a yaya aka yi abin da ya faru annan Musa ya sa baki a kai shi wannan ya masa magana ba daidai ba fawakazahu Musa alwakazu shine rankwashi ya gasa masa rankwashi fa kaza alai kau sai ya mutu Allah sarki da yake annabin Allah ne malam sai ce ka hadha min amali shaitan wannan aikin shaitan ne shaitan ne yake sa a kashe mutane ina masu kashe mutane ina masu zubar da jini ina masu sa kunama bindiga su harba mutum ina masu sa makami su sari mutum min amali shaitan ku duba annabi ba akan kuskure yayi rankwashi kawai yayi amma ce kai wannan yana daga cikin aikin shaidan ashe kisan kai aiki ne na shaidan kuma yace shaidan nan aduwwun mudillun mubin malam me faru قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم shike ne kama addu'a yace ya ubangiji na zalunci kaina Allah sarki ashe annabin Allah kansa ya san hadarin kashe mutum wallahi malam kashe mutum bai da dadi malam ko agwagwa ce ka taka ta ka kashe ta a mota sai ka ji wani ras ko akuya ce ka buge ta ka kashe ta sai ka ji wani ba daɗi rai fitar da rai ba daɗi ya ce ya Allah na zalunci kaina to kenan kaga ko kafiri ne maƙiyi bai halatta ka je ka kashe shi haka kawai bai maka komai ba wannan ai kaga ba musulmi bane maƙiyin annabi ne qur'ani ne ne ma da kansa yace min shi'atihi wa hada min aduwwi ashe ko makiyinka ne ba a ce ka ɗauki makami haka kawai ka je ka kashe shi ba ka duba makiyinsa fa ya kashe amma yana cewa ya Allah na zalunci kaina ina neman gafararka Allah ya gafa Allah ya masa gafaran kuma saboda akan kuskure yayi ba akan daidai ba wannan darasi ne gare mu mu yi taka tsantsan da rayukan mutane ya jama'a duk abin da zai kai na kisa karka shiga duk abin da za a yi kulle-kulle a ce a kashe wani ka ce a ba ni a ciki kashe wani zubar da jini kulle-kulle ku ta mitin ku ta kashe mutane kowa ne ya dame mu bari mu kashe shi a a za ku iya kashe shi Allah ya tayar da wanda zai tada muku hankali ila kiyami sa'adi kuma ku gagara kashe shi kashe wani is not the solution kashe wani ba shine maganin matsalar da ta dame ka ba malam sai kai ma kai amfani da basirar da ya amfani da ita ko hikimomin da yi ka ba hanyar ka kai ma ya za ka kashe abin da yake kira a kai ko abin da yake da'awa a kai ko abin da yake kokarin dora mutane amma ba wai ka kashe shi ba ku gane wannan sai dai wanda ya yi abin kisa ɗin shi kuma cancansa shi ne a kashe shi saboda ya yi abin a kashe shi akwai waɗanda zamansa a duniya bai da amfani daman gabaɗe gawoki ne suke tafiya a bayan ƙasa kawai saboda ta'adi da ɓarnarsu wannan kuma musulunci ne ya kashe su yanayin da abubuwan da suke ne ya kashe su amma ba wai ra'ayi mutum ya je ya kashe wani akan ra'ayi ba ku daina kashe mutane ku daina zubar da jinin mutane jini ko na kafiri ne wallahi hadari ne zubar da shi ba tare da sababi ba sai mai malam
قال رب إن قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين haka dai فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه shikenan قال bayan له موسى إنك
anan Musa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da yayi yana neman Allah ya yafe masa ya wayi gari a wannan gari fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab wa dakhala al madinata dinna to a wannan garin dai da yayi kisan kan sai wayi gari na cikin tsoro yana ta taka tsantsan yaya zai a'a sai ga wancan mutumin nan wanda jiya shi annabi Musa ya taimake shi ta dalilin sai ya kashe wancan mutumin ka ba sai gashi ya sake dawa ba ya Musa a dada taimaka mun a a a a a a annabi Musa ya ce innaka lagawiyyun mubin bayan yanzu ma ina cikin damuwa da abin da ya faru kawai sai gashi ya sake dawowa sai me faru
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس na'am إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما وما تريد أن تكون من المصلحين a'a aikin da'awa aiki ne na taimakon mutane annabi Musa ya da komawa kan wancan shi kuma wancan mutumin shi kuma jininsa cutarsa ake yi ya koma kan wancan azzalimi na biyu kenan da zai cuci wancan mutumin annabi Musa ya sa hannu zai damƙe shi sai ya ce a a a a ya Musa ya ce a turidu an taɓatula ni kamar ƙatalta nafsan bil amsi yanzu ya Musa ni ma kashe ni za ka yi kamar yadda ka kashe wani a kwanakin baya ni ɗin ma kashe ni za ka yi don na taɓa wannan mutumin kenan kai kana so ka zama jabberi ne a bayan ƙasa mai zalunci wala turidu an takuna min almuslihin kai ba mai san kawo gyara bane ba a a ba fa cewa annabi Musa zai yi kashe shi ba to amma yanzu an waye gari tsoron sa ake ji da ya mika hannu sai a ce kisa zai yi kenan to me faru وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى to قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك to فاخرج إني لك من الناصحين to ga walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun ta fito can sai ga wani mutum ya fito daga cikin gari ya je ya jiyo kulle-kulle da makirce-makirce makarun laili wannan hari da ake wa annabi Musa ana neman sa yace innal mala'ika atamiruna bika liyaqtuluka wallahi manyan garin nan suna nan suna kulla maka ya kai Musa ina maka nasiha ina gaya maka gaskiya na samu labari ana kulle-kulle za a kashe ka fakhruj ka fita ka bar musu garin su inni laka minan nasihina ni nasiha nake maka malam wannan labarin tun yaushe tun lokacin annabi Musa ba ashe ana zaman kulle-kullen ya za a kashe wani tsohon abu ne mabarnata 'yan ta'adda masu tada zaune tsaye daman asali su abin da ke gabansu shine su kashe mutum kashe mutum kamar ruwan sha ne a wajensu ko damuwa mutum bai yi ba yanzu nan kai da kake gabana in na tambaye ka watakila ko kaza baka taba kashewa ba ko tsuntsu ma baka taba harba ba ma ko a farauta ma wai baka watakila baka taba zubar da jinin wani ka kashe wani rai ko dabba ko nawa ba to wani kuma idan ka zauna da shi bai san adadin dan adam din da ya hallakar ba kwarai kuwa akwai wanda suke amfani da makami su kashe akwai wanda kuma ta dabaru suke kashe mutane ai ba sai yan fashi ne ko yan ta'adda suke kashe mutane ba akwai waɗanda a wuraren ayyuka suke kashe mutane kwarai kuwa wani ya kware harkar lafiya yake yi ashe wakilin wasu ne kun ɗauke shi aiki ba ku sani ba a cikin ma'aikatunku na lafiya watakila wakilai ne na wasu makiya an ɗauke shi aiki da haka duk abin da zai yi ya salwantar da ran ɗan adam zai iya yi yin wasarairai da rayukan mutane ga mutum yana cikin ciwo da rashin lafiya yana buƙatar taimako a ƙi a taimaka mai da gangan a barka da kai da shi kai ne likitansa mai kula da shi ka yi abandonin ɗinsa ka watsar da shi saboda ka san mai wannan ciwon in ba a kula da shi ba zai mutu wallahi suna nan da yawa barkace akwai mutanen da kawai wallahi kashe su ake yi saboda in aka baka history ɗin kula da lafiyar tasu akwai wasa a ciki shi sa kasashen da suka ci gaba su ba su yadda wai kawai mutum a asibiti kawai wai ya mutu kawai ya mutu haka kawai ba a'a sai an bincika ya aka yi ya mutu e me ya faru zo kai bayani ya kai me ka rubuta masa wani irin aiki kai masa wani irin prescription ka bayar wace allura kai masa ya kai lokacin da ya kaza me kai wallahi sai an yi interview ko a kasar saudiya na taba gani da ido na wata rana an yi panel na manya-manyan profesoci likitoci wani bawan Allah ne ya mutu iyali suka ce sai an bincika musu ya aka yi mutu wannan saudiya ba wallahi mala aka zaunar da shi wannan likitan da ya aikin nan mala yana gumi a cikin AC ƙwararrun likitoci akan teburi mala suna mai tambayoyi ya kai kaza lokacin da aka yi kaza sai ce kaza ne okay to kai ya lokacin da kai kaza ya kai lok duniya tana kallo dan a nuna wa mutane muhimmancin rayukan yan uwansu wannan a ƙasar wahayi da idona na ga wannan abin idan ya yi firi sai a tashi a yi bayani babba daga cikinsu sai hada report ya ce alhamdulillah wannan mutumi ajalinsa ne ya zo an yi duk abin da ya kamata a yi masa kafin ya mutu amma mu ba ma iya hana mutum mutuwa da haka wannan likita ya yi ƙoƙari a ƙara masa ma girma sai a ƙara masa girma idan ku akwai kuskure to wallahi za su faɗa su ce eh wannan ajali ya zo amma an yi kuskure kaza da kaza da kaza da aka yi ba haka ya kamata a yi ba yanzu dan Allah malam likitocinmu da ana yi musu haka za su yi wasa da rayukan mutane wasansu yanzu a ƙasan nan fa sai wani ya zo ya rubuta maka ƙwayoyin magani ka yi shekara kana shan wannan ƙwayar maganin wallahi in ka je gurin wani ƙwararren likita ba shi ba sai ce kai waye rubuta maka wace ka sha wannan maganin ce ranka ya daɗe ga takarda sai ya sa ya kansa ya ce ka daina sha da ka ƙara sati biyu kana sha da ka mutu to kaga Allah ya taimake ka kayan abin nan akwai wani ɗalibi na babban mutum ne ya ce wata rana ya tafi ya je india wani babban asibiti ya ce shekararsa goma sha biyar yana shan maganin olsa kullum yana afkawa ciwon ciki abin yana damunsa ba inda bai je ba an ce olsa olsa olsa ya ce wallahi da ya je babban asibitin na aka je wajen general check-up ne aka yi masa can sai aka je aka gano wani abu a cikin cikinsa sai ce shi fa so yake a mai maganin ulcer aka duba aka ce ai baka da ulcer ya ce kamar ya bai da ulcer mashin nan daidai suka ce gashi aka nuna aka ce babu wata ulcer me ya faru ashe wata larura ce da shi ko constipation ne ko menene in ya ci abinci baya digesting da wuri wani abu dai nasu dai na likitoci na turanci suka ce suka ba shawara in ya ci abinci ya rinka kaza ya rinka shan ruwa kaza ya sha ruwa kafin ya ci abinci a baya ce ya kaza kuma ya rinka daina cin abinci nau'i na kaza na kaza sai bayan awa kaza in ya kaza kar ya kwanta sai kaza suka ce ga wannan magani wasu kwayoyi ne yace wannan suka ce mun baka wannan daga nan zuwa sati ɗaya zaka warke kuma kai wannan abu wallahi ni da shi yake gaya mu wani mutum ne ya mutu muna tattaunawa akan sababin mutuwarsa ya aka yi ya ce to wallahi a karmakallahu tun da na je duka duka kudin da na kashe bai wuce dala ɗari biyar ba amma yau wallahi malam komai ci nake yi duk abin da na ga dama kuma wannan ulsan babu ita amma fa malam na shekara goma sha biyar ana ɗirka min maganin ulsa to wannan kaga yana nisan kwana ne ku yi haƙuri shi wa'azi ba inda baya tsallakawa ko ba ka bane wata rana muna layin yan bid'a wata rana muna layin azzalumai wata rana kuma muna layin likitoci su ma su gyara aikin su babi ne na gaskiya na amana a yi karatu mai inganci gwamnati ta ba da kayan aiki amma magana a zo ana yin abubuwa da ka ba research ba bincike duk duniya kowa ya yadda da research ko malamin addini ne yake karantar da mutane baya research zai yi barna zai yi kuskure haka kuma duk wanda yake yana mu- ta- mu'amala da mutane akan lafiyarsu ko gangan jikinsu bai buƙatar ya zauna haka dole sai ya rinka bincike kuma wannan larura kowa ya sani ka ta zuwa asibiti ana ta baka magani ka ƙi warkewa wallahi azimu ba a dace bane da maganin da ake baka amma alƙawarin Allah duk wani ciwo da ka sani wallahi yana da maganinsa shi yasa jiragen da suke jigila a ƙasar nan international jigila kullum a cike suke da marasa lafiya ana fita waje an tafi india an- har ghana ake zuwa neman lafiya an tafi dubai an tafi uh, uh, saudi germany an tafi ina ne wallahi duk jirage yanzu irin egypt ɗaya ai kusan egypt ɗaya fa akwai lokacin da fa kullum sai ya sauka kullum kuma in jirgin ya sauka ma'aikata suna gaya mana suna cewa mafi rinjayen waɗanda suke cikin jiragen nan suna zuwa ƙasar egypt ba lafiya ne ko india saboda me services din na lafiya na ƙasar mu daif is weak yana da rauni akwai buƙatar gwamnati ta waiwayi ma'aikatun lafiya ministoci na lafiya kwamishinoni na lafiya ma'aikatu na lafiya a inganta mana asibitoci a bawa yara dama su yi karatu na likitanci su tafi kwas a sayo injuna na aiki na kula da lafiyar mutane ba sai an ta kashe biliyoyin nerori ana fita kasashen waje ana neman lafiya ba ɗan ƙaramin mashin da bai kai ya kawo ba sai ka ga a ce maka ai duk manyan asibitocin ƙasar nan babu shi wani likita yana ban labari ya ce wallahi malam akwai mashin ɗin da duk najeriya babu shi a a lagos ne kawai ake da shi guda ɗaya a wani wuri ai kun ga misali lokacin da aka zo corona test ɗin corona ba haka ake zama ba sai an ɗora shi a jirgi an kai shi abuja ko an kai lagos ba ba sai da ake ta kwakwazo aka ce kaza kaza ba sannan aka tanade su yanzu irin injinan wankin koda wallahi idan aka gaya muku faye percentage na ciwon koda da ake kamuwa da shi a ƙasar nan wallahi ba zai irgu ba amma babu mashin na tackling na warware larurar ciwon koda babu za ka iya cewa babu kaɗan ne asibitocin dialysis da ake yi wa marasa lafiya ga bala'in tsada kai ka ce yanzu duk wanda ciwon koda ya kama shi in talaka ne kawai ma ku fara tona masa kabari wallahi gwanda ya fara yin wasiya don in ba sa'a ba sai ya mutu saboda babu kulawar ya bi layi sannan ga kuɗi kullum shi ma mai ciwon koda kullum yana buƙatar kulawa duba kansa ku duba ciwon kansa yadda ke bala'in ka- kashe mutane yake kama mutane bini bini alhaji wani ya mutu kansa ce ta kashe shi bini bini wance ta mutu breast cancer ya kashe ta wane ne wannan tomo kaza ya kama shi akwai injinan da wani likita yake ban labari duk wani abun na gaya muku ne a bisa ilimi ba wai da ka ba don ba fanni na bane wallahi wani likita yake game ce ai akwai manya-manyan injunan da a duniya su ake gadara da su akan magance han- harka ta kansa wallahi duk Najeriya babu idan ciwon ya kama ka wallahi dole ko ka tafi India ko ka tafi Egypt ko ka tafi South Germany to ka gaya mu wanda bai da kudi ya zai kawai shiryawa za ka yi ka mutu wallahi malam tunda baka da kudi ai magana ce ta gaskiya guda daya ciwon kaza ya kama ka ku daina boye wa mutum kawai ku ga mai gaskiya ana buƙatar sai an je wuri kaza kawai ka kama salatin annabi da zikiri da wasiya ka bibiya bashi ka saita kawai kai ta karanta alkurani ka jira mutuwa saboda kai talaka ne ba wanda zai kai ka ba wanda zai kula da kai kuma asibitin ka babu to wannan shine malam buƙatar a samu gwamnati ingantacciya a samu shugaba mai mai tausayi mai jin kai mai sanin ya kamata wanda zai rinka kwakwalwarsa tana aiki tana duba different sectors ka gane ba wai mutum ya dunkume a wuri guda ɗaya ba no akwai ɓangarori da yawa ɓangaren lafiya ɓangaren security ɓangaren kasuwa ɓangaren noma ɓangaren sana'o'i ɓangaren samari matasa walwalan rayuwarsu ɓangaren wane ne haka ake yi shugaba baya bacci yaya za a yi aikin da daga nan shekara ɗari jikoki za su amfata duk shi gaba na kwarai yana you have to be very creative ya zama mai yawan wato kirkiro abubuwa da tunani akwai project din da zaka kirkiro shi ka zo ka yi shi ba yanzu za a amfana da shi ba nan da shekara talatin arba'in hamsin za a amfana da shi Allah ji kansu audu bako Allah ya masa rahama bawan Allah ku duba yadda ya mai da Kano wani abu yau har yanzu ana kiran audu bako dole kai mai addu'a saboda shugabanni ne masu tunani sun kirkiro abubuwan da shekara ɗari sai Kano ta amfana da shi to irin wannan ake da bukata a federal government ai tunani me za a yi investing a zuba kuɗi a inganta al'amura wadda 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su amfana ba wai kawai cinye duba ni kun banni ma na je na shiga abin nan ina ina ina abin nan duk hankalin ku duk ya tafi saboda kuna jin jiki kenan ko Allah gyara mana wallahi Allah shine shaida mu ku yi hakuri mu matasa ne ko ba ka bane ba dole mu tuna da ƴan uwanmu da kuma mustaqbal da fishan ƙasan mu dole Allah ya yi mana duk abin da zai mana a Najeriya wallahi management ne da maintenance ba mu da shi kuma wannan wallahi wanda suka fi ni ilimi da sanin yanayin ƙasa da arzikin ƙasa wallahi su za su gaya muku wannan magana Allah muna afuwa muna jin zafi mu je wata ƙasa da bata kai mu ba mu ga suna cikin walwala da jin daɗi muku muna cikin matsi wallahi akwai ƙananan ƙasashe suna kewaye da mu wallahi sai ka bi sha'awar in kai samu hutu ka je can ka zauna ka huta Allah kuma mu ne su komai muna da shi amma ya lait shi sa matasa ku shiga siyasa matasa ku shigo ku yi tafiyan nan kar ku koma ku zauna a gida kuna ta tura wasu sun yi sun maimaita kun ga ba su yi ba sun daɗa maimaita ba su iya ba sun daɗa maimaita kuma sun dawo sun ce sai sun sake maimaitawa dole ne ba sani ko kuna ganewa yara ku taso matasa ku taso sababbin jini masu ƙarfi da jini a jika wallahi malam amma sun yi sun maimaita ya ya daɗa tisawa sai kuma ya daɗa dawowa kuma yawa a bar mu da shekara hudun mata isa tunda ka mana baka yi subsidin ba dalla dan ma da guri wani matashi mai jini a jika ya zo wanda su basu ma dade a duniyar ba san dandanan kudin ba ma su aiki ne da kishi yake a gaban su da yanzu ni da ku irin dattawan Allah ƙara lafiya Allah dada taimakon su amma su zauna a gida da Allah su dan bada wuri ka kula fa da abin da nake gaya maka aran ma da bani wata ayar inji mai Allah ya ce
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
shikenan annabi Musa ya kama hanya ya fita kaga an ba shawara ana nan ana maka kulle kulle za ka kashe ka na'am kaga annabi ne tunda yaji cewa za a kashe shi kuma an ce ya fita daga garin bai yi girman kai ba yace yace ba ni sunan shi yace bare fita ba sai ya fita kuma yana cikin tsoro ya daga hannu yayi addu'a kaga yayi taking measures kuma ya dogara ga Allah ya fita ya bar gari ya sulale ya fita yace rabbi ya ubangiji najjini min alqawmi zalimina ka kubutar da ni daga mutane azzalimai kaga kaga qawmi zalimina nan da Allah ya faɗa can kaga ta sake dawowa ko to shi qur'ani sashin sa ne yake gaskata sashin namu Allah ce ani itil qawma zalimin nan kuma yace najjini min alqawmi zalimin sifir auna yake gudu malam zamu zo cikin kissar dole sai ya sake dawowa an haɗu gaba da gaba da fir'auna ya faɗa ya faɗa amma dai a yanzu dai ya fita to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari yace annabi Musa yace a taimaka mai da dan uwansa a riwaya kamar da Imam al-Baghawi ya kawo da al-Imam a cikin ad-Durrul Mansur shi ma ya kawo karkashin tafsirin ayar da Allah yace annabi Musa ka tafi da kai da Haruna ka je da kai da haruna ku je ku sami fir'auna ƙala sana shuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma shikenan annabi Musa ya tashi ya je ya nemo annabi Haruna a wata riwaya aka ce ya fita daga garin Misra a lokacin annabi Harun baya Misra din ya je ya same shi yana zuwa ya je tarar da mahaifiyarsu tana raye yace to gashi gashi abin da ya faru Allah ya ce na tafi wajen fir'auna kuma in zo ga dan uwana in hada in tafi da shi mahaifiyarsa ta ce in fa kuka je wurin fir'auna zai kashe ku tunda kaga yana neman ka kun ga dama ai an gaya mana a kissar fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najini min al-qawmi zalimin bayan wannan fitan kuma Allah ya turo mai aya yace ku tashi ku tafi yace to a taimaka min da dan uwana yaje ya gayyace shi shikenan yace mafiyar zai tafi ita ce to ku tafi ku tafi ko ko biyu ku ci suka je suka tarar da fadar fir'auna a rufe da man ba abu da take ba a riwaya aka ce tsakar dare annabi Musa ya tafi haka mai durrul mansur ya kawo tsakar dare da shi da haruna suka ji suka kunkusa kofar fir'auna tsoro ya fita malam masu gadin kofar fir'auna suka leko ashe tun da akwai irin kofa din nan a jikin kofa da ake lekowa in an kwankwasa a gano waye duk wanda ya yi kofar gida bai yi wannan yar kofar ta leke ba akwai damuwa musamman a wannan zamanin Allah wallahi malam ba kowa ne zai kwankwasa kofa ka bude ba wata ran zaka bude wa aduwi kuma ina gaya maka ko talaka ne kai ko yaya ka san dabarar da zaka yi in an kwankwasa kofa ka tsaya ka ce wane ne kam in ya ce ni ne ka ce kai din waye a wane dai na ka ce gyara murya faɗi in ji sosai in gane ka wallahi in ka ga baka gamsu da mutum ba kana shakka ka ce ina zuwa ka je ka ƙara wata sakata ka kakar kakar ka ce ina zuwa ka je ka fara buge bugen waya ka san yadda za ka yi ko ka buga wani waya ka ce kai zo ka duba mun kofar gida wai waye ne wannan Allah ko ka zo kofar gidanka ka ga mota baka san ta waye ba kar ka shiga gidan wai ba kwa ganewa ne wannan kowa da kowa nake gaya masa ka zo ka ga mota kofar gida baka san ta waye ba kewaya ta tukunna ka duba ka gani ka je ka dawo ka je ka dawo ka dan jefar da makullinka ta gefen ta haka ka sunkuya ba makullin za ka dauka ba kana dubawa ka ga waye a ciki kwarai tun da kofar gidanka ne kana da haƙƙi ka ce jama'a wa ake nema ne a yi magana da su ko wuta yake rike da shi ka tambaye shi in ka gaba ka bayanta ba ya zo wani ke nema ya kasa yin bayani ka ce a dan ƙara gaba in ka je ƙarshen layin nan kai kwana haka ka tambaya ka samu ka tura shi gaba kwarai kuwa duk wannan security conscious ne yayi wannan fa kyauta nake ba ku kuna bata lokaci da haka wani ya zo yana buga maka kofa ba wai kawai da an buga maka kofa zaka bude ba ina da kissar mutumin da ya zo kwankwasa mai kofa aka yi ana kwankwasa kawai shi da tawakkali ya bude yana bude suka kama shi zo nan suka sa shi a mota har yau bai dawo ba matarsa tuntunin ta yi zaman ta kaba yaya sun gama an raba gado a wannan zamanin kuma ko baka da kokobo ba a yawanci wani lokacin talaka ma ya kuza da ai ake ake nema su je su fede ka su ɗebe wasu kaya a jikinka kar wani ya ce ba da kokobo bari in fita a'a to duk ku kula da wannan tafiya kake da mota kaga wani ya rike ma wuta in kai kwana yayi kwana in ka da sa su gina ya sa su gina in ka miƙe in ka gara totur ya gara totur ka san me zaka yi in ka zo wajen taron jama'a wajen masu race da masu waye din nan sai ka dan faka haka sai kai maza ka fita ka shiga cikin mutane kana neman rake kaga zai tsaya ko bai zai tsaya ba ai kwarai da gaske in kaga ya tsaya to kar ka dawo kai wani dogon zagaye ka bar musu motar Allah ko ka je ka nemi taimako au awi ila rukunin shadid duk wannan majors ne to ka duba fir'auna karfin mulkin sa na san lokaci yayi ku yakuri yanzu zan tsaya ko kuma ai matsalar ku kenan ba ku aban nan ba ku daga kafa wai so nake in karasa mana kissa suka kwankwasa kofa ko da yan bari sai wani sati ma kawai masu gadin ƙofar fir'auna suka leƙa suka gaba su gane suwaye ba sai su ma sai suka tambaya suwaye sai annan musa ya ce inni musa inni rasulu rabbil alami ka ce ka gaya wa fir'auna ni ne musa ni ne manzan ubangijin talikai ai me yasa ya faɗi wannan ya ce inni rasulu rabbil alamina ai dan fir'auna yana da awar shine rabbul alamin shi sa a cikin isar can ya tambaya ce kala wa ma rabbul alamina fir'auna yake ce musa waye rabbul alamina aka je aka gaya fir'auna fir'auna yace ku rabu da su ku bude ai ya san musa ya san ciwon cikin sa ne yunwa cikin sa ne musan da yake neman sa zai kashe shi yau ga musan a kofar gidansa a riwayar aka ce ba su bude ba sai da asubai annabi Musa da Haruna suna tsaye yau ayyakin Allah suka zo hatta sabah sannan suka bude musu aka fara fafata a wata riwaya malamai suka ce yanzu wannan asubahin ne aka ambata amma annan musa sai da ya shekara yana zuwa gidan fir'auna yana kwankwasawa har aka gane shi fir'auna ya ce kar a yadda a bude masa sai da shekara ta cip cip fir'auna ya ce ku bude masa dai watakila zai zo ya faɗi wasu maganganun da zai ba mu ma dariya ka san me isgilanci ne zai faɗi maganganun da zamu zo mu sha dariya zai ce wai shi manzo ne wai Allah ne wai aiko shi wai akwai wani Allah wai da ya aiko shi a kira shi ya zo mu sha dariya wallahi haka fir'auna ya faɗa malam to gashi muna tsakiyar kisan kuma lokaci yayi muna da angwaye mutumi na kaga kai ango ne ba tashi ka miƙe a ganka dan dama na manta ban samu maka addu'a ba tashi kun ga mutumi na aure yanzu haka ango ne lafiyayye ba magana ai kun gane shi ko to kullum ana karatu na ga yanzu in lokaci ya sai rinka dan kallo na na kada kai abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fe mana insha Allah sati mai zuwa sai mu dora akan kisan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh